الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na talatin ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 21 ga watan 11 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan wato masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi littafi ne na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na 61 babul wudu'i min masjid bakar babin hukuncin alwala idan mutum ya taba al'aurarsa shin alwalarsa tana nan ko bata nan a ƙarƙashin wannan babi mun karanta hadithai guda biyu hadithin busra da kuma hadithin ɗalƙi bin ali wanda kowannensu mun ji abinda malamai suka faɗa game da shi ƙarshe kuma da irin abin da aka yi wajen jam'in waɗannan hadithai guda biyu don ya tabbatar da cewa kowane hadithi ya yi aiki da haka sai muka fahimci cewa hadisin busra wato yana fa'idantar da busra binti safwan hadithinta yana fa'idantar da duk mutumin da ya taɓa al'aurarsa biduni ha'il babu wata kariya ko ya taɓa al'aurarsa ba bisa larura ba alwalarsa ta warware ya taɓa al'aurarsa don sha'awa alwalarsa ta warware wanda kuma ya taɓa ainihin al'aurarsa saman kariya riga ko wando alwalarsa tana nan duba da hadisin ɗalƙi bin ali ko kuma mutumin da bisa larura ko bisa rashin sani ya taɓa al'aurarsa shi ma alwalarsa tana nan gini akan hadithin dalki bin ali wannan kusan shine abin da muka tattauna a satin da ya gabata mun karanta babi na 62 babu ma ja a fitar kilwudu min masjid zakar a wannan babi shine muka ji shine muka karanta hadithin dalki bin ali wa hal huwa illa bud'atun aw bud'atun min sannan mun karanta babu ma ja a fitar kilwudu min alƙubla babin da ya zo ba sai ka canja alwala ba ko ka sake alwala don ka sumbanci batakka shi ma mun fahimci cewa sumbantar mace baya karya alwala allahumma sai dai idan sakamakon sumbantar kuma mutum ya fitar da mazi shi kama wannan mazi ƙaunar wahidan yana karya alwala na fata an gane shi ma mun karanta hadithi da ke ƙarƙashin wannan babi da kuma abinda malamai suka faɗa a kansa mun karanta babi na 64 babu ma ja a fil wudu'i min al-qai'i war ru'ab babin da zai bayani akan sake alwala idan mutum yayi amai bayan yayi alwala ko kuma yayi hako bayan yayi alwala to shi ma mun karanta hadisi a ƙarƙashin wannan babi kuma hadisi ne wanda yake ya inganta amma wajen fahimtar hadisin ne malamai suka kasu gida biyu domin hadisin abu darda Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa afdara qa'a fa afdara akwai kuma ruwayar qa'a fa tawadda ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amai sai yayi alwala yayi amai sai ya ajiye azumi to a karkashin wannan mun yi doguwar tattaunawa a darasin da ya gabata shin menene dalilin canja alwalar aman ne ko kuma ba shi ba ne wasu suka ce faɗin fa'ud taƙib ce wasu kuma suka ce fa'ud sababiya amma maganar da ta wato maganar cewa fa'ud taƙib ce maganar tafi ƙarfi cewa ya yi amai bayan ya gama aman kuma sai ya yi alwala shin dama zai yi alwala aman ya zo ko ba shi da alwala zai sake yin alwala sai kuma ya amai da aka sai su wa'yancan suka fahimci dalilin sake alwalar aman na fata an gane to wannan shine kusan abin da muka tattauna kuma mun ji malaman da suka tafi akan amai yana warware alwala da kuma waɗanda suka ce amai baya warware alwala sai kuma ya rage haɓo kamar yadda wani cikin yan uwa ya tambaya cewa an yi maganar alwudu'u min alqai'i war ru'ab amma sai aka yi magana akan alwala ainihin wato sake alwala daga amai amma ba yi maganar haɓo ba shi kansa in ka ɗauki lafazin ƙa'afa abdara wasu malaman suka ce amai ya yi sai kuma ya ajiye azumi wasu sun ce amai da ya yi sai ya raunana shi ma'ana sai ya galabaita ta dalilin wannan aman wannan ya sa shi ya ajiye azumi kenan ba aman ba ne ya karya azumin a yanayin yadda jikinsa ya yi rauni dalilin aman da ya dinga yi wannan shi ya sa shi ya ajiye azumi haka wasu malaman suka ɗauki faɗin nan fa'u taƙib ce ba fa'u sababiya ba akwai hadithin da duk da cewa hadisi ne da'ifi cewa man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalas aw mazyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala ma ثم ليبني على صلاته فهو في ذلك لا يتكلم حديث ابن ماجه cewa duk mutumin da ya yi amai ko ya yi haɓo ko ya yi magwas ko kuma ya fitar da mazi to ya yanke sallarsa ya je ya sake yin alwala sannan in ya dawo ya gina daga inda ya tsaya ya gina sallar tasa amma kai ya yi magana to da wannan hadithin ya inganta sai zama shine dalilin da ke nuna haɓo yana karya alwala annabi kaga a cikin hadithin aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi amai ko yayi haɓo ko yayi magwas ko ya fitar da mazi to ya fita daga cikin sallah wayannan abubuwan sun katse sallar alwalarsa ta warware ya koma ya wanke abin da ya fito daga gare shi sannan ya sake alwala in ya zo inda ya yi raka'a biyu to yanzu ya zo kawai sallar isha ce dama sai ya gina sai ya kawo raka'a ta uku da ta hudu da haka lokacin da ya tafi don wanke haɓo ko don wanke amai an fahimta ko ko saboda fitar mazi da ya fito masa a lokacin da ya fita waje don ya sake alwala kare wa kowa magana a cikin alfarmar sallah yake idan ya magana to kaga ya yi magana a cikin sallah an gane da aka yi wa kowa magana a wani alwala ka zo sakewa ne kakka yi gum kawai ka yi wa mutum sai an an fita ka ce ɗazin na ina cikin sallah ne ce to fa wace irin sallah ce ka fita wajen na ga ka shiga ban ɗaki ka kama ruwa to shi yasa hadisin da ifi inda ya inganta sai bai ta debate akan ya za a yi ya abun yake to hadisin ibnu maja ne kuma hadisi ne wanda yake da'ifi bai inganta ba ina fata an gane قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ باب da ya zo na shin za ka iya yin alwala da pepsi cola ko coke ko mirinda ko fanta ko pop cola ko sabon up shin za ka iya yin alwala da lamurje ko ɗan tsurku na fata an gane ko kunin zaƙi ko soɓarodo ko jinja shi ne na biz ma'ana duk abin da aka tsuma shi aka zuba mai ruwa ko tsumin dabino ko tsumin inibi ko tsumin ainihin wato jinja ko tsumin shi ake kira na biz to za mu ji wannan za a iya yin alwala da tsimi in ka ce tsimi jus kenan za ka iya yin alwala da ruwan jus ala haddathana hannadun ala haddathana sharikun an abi fazara an abi zaidin عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا قال أبو عيسى الترمذي كتوى حناد بن السري يا زنتد سوانا حديث شكما مالا حناد كتوى شريك ابن عبد الله النكعي كنا شكما يا زنتد سوانا حديث دقى أبي فزارة راشد ابن كيسان كنا عن أبي زيد دقى أبي زيد عن عبد الله بن مسعود دقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود يكي سألني النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبيني ما في إداوتك يكي منيني أتكن سلكنا تاكا يا عبد الله بن مسعود wato salka haka a hannunsa sai ce menene a cikin salkan nan taka faƙultu abdullahi ɗan mas'udu sai ya ce wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam nabidun ai tsimi ne a ciki ya makin Allah ko tsumin dabino ko na inibi ko waninsa faƙala sai ce tamratun ɗayyibatun ai annabi zulaisa illa tamratan ai shi tsimi ba wani abu ba ne face dabino ne wahiyar ɗayyibatun ma'ana ruwan dabino ko ai ruwa ne tsabtatacce wanda yake tsarkakakke ai wa huwa ƙahurun da haka ruwan dabino ruwa ne wanda yake tsarkakakke falaisa fihi ma yamna'u tawaddu a cikin ruwan dabino babu wani abu da zai hana yin alwala menene a cikin salkan nan taka Abdullahi dan Mas'ud yace wato dabino ne na zuba a ciki sai na zuba ruwa a cikin dabinan sai ya tsumu yayi zaki ta yanda in na sha ina jin ina shan juice ko ina shan tsimi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace tamratun tayyibatun ai shi dabino dan itace ne wanda yake tsaftatacce tsarkakakke dan haka ruwansa ba shi da matsala wa ma'un tahurun sannan ruwa ne mai tsarki dan haka ruwan da ka zuba dabino ka tsuma shi ko ka zuba soɓarodo ka tsuma soɓarodo ko ka jika shi ko kuma ka dafa ko jinja ko wani abu na ai ruwa ne mai tsarki ne da haka babu abin da zai hana yin alwala da shi kenan qala yace fatawadda minhu sai yayi alwala da shi an gane ko waye ya alwalar da shi kenan abdullahi dan mas'ud ko annabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya alwala da shi ya tambaye sai me ya asal kan nan taka an gane ko hadisin da'ifi ne ana hadisin ba shi da inganci an gane ko hadisin da inganta ba qala abu isa abu isa tirmidhi kita wa inna ma ruwiya abinda yasa aka ce maka hadisin bai inganta ba an ruwaici hadal hadith wannan hadithin ne an zaid daga zaid an abdullahi daga abdullahi dan mas'ud anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa abu zaid shi kuma wannan abi zaidin din rajulun majhul an ce mutum ne ba a san shi ba shi ba a san waye babansa ba ba a san ina ne garinsu ba babu shi ke an gane ko aka ce la yudra abu la yudra huwa ma man huwa wala abuhu wala baladu ba a san shi dan wani gari bane shi ma ba a san waye shi ba kawai an ce abu zai sannan ba a san waye babansa ba kaga jahala ta tabbata kenan inda ahlul hadith wajen malaman hadisi wannan abu zaidin ba san shi ba la yu'rafu lahu riwaya abu na biyu kuma ba a san shi da wata ruwaya ba gairu hadal hadith banda wannan hadisin babu inda zaka saki samu wani hadisin da Abu Zaid ya kawo ya ruwaito shi an gane ko da haka an samu jahala cikin isnadin wa qad ra'a ba'd ahli al-ilm al-wudu amma duk da haka wasu daga cikin malamai suna ganin za a iya yin alwala bin nabidi da tsimi wasu daga cikin malamai suna ganin za a iya yin alwala da ruwan tsimi ko ruwan lemon kwalba ko wani abu mai kama da haka minhum daga cikin waɗanda suke da ra'ayin za a iya yin alwala da ruwan tsimi sufiyanu thauri akwai malam sufiyanu thauri wa gairuhu da waninsa an ce minhum abu hanifa daga cikin wanda suke da ra'ayin a iya yin alwala da tsimi akwai imam abu hanifa sun ce ba komai to amma mecece madogararsu wannan hadisin shi kuma hadisin bai inganta ba da aka magana ta su kaga ba ta da ƙarfi kenan an gane ko wa qala ba'd ahli al-ilm wasu cikin malamai suka ce la yutawaddau bin nabid ba a yin ba za a iya yin alwala ba da tsimi wa huwa qawlu shafi'i wannan ra'ayin wato imam shafi'i kenan wa ahmad da imam ahmad wa ishaq da ishaq bin rahuya ba shi kadai ba ma akwai wannan shine ra'ayin aktharul ulama mafi yawan malamai wa jamhuruhum jumhur aktharul ulama ko jumhur na ulama duk sun tafi akan cewa annabidhu laysa bima'i tsimi ba ruwa bane to tunda ba ruwa bane ba za a yi alawala da shi ba ina fata an gane wa qala ishaq ishaq bin rahuya yace inibtuliya rajulun bihadha in aka jarrabu mutum da irin wannan mas'alar ya tsinci kansa a inda yana so ya alwala amma babu ruwa sai na jus a inda kake ba ruwa sai lemon kwalba sufiyanu tsauri yake cewa fatawadda abin nabi wata yamman abu biyu zai shi sa malamai suka kasu gida uku game da wannan suka ce fatawadda sufiyanu tsauri ce sai alwala bin nabi da wannan ruwan tsimin wata yammama kuma ya ce mama da fata an gane wasu malaman suka ce a babu ruwa sai tsimi eh yayi taimama yayi ruwa yayi alwalarsa da annabi tsimin wannan kasan dama masu wannan ra'ayin su Sufyan al-Thauri ne akwai kuma malamai na uku suka ce a yazo zai alwala babu ruwa sai tsimi to shikenan fa illam famallam fa illam tajidu fatayammamu sa'idan tayyiba suka ce da haka alwala ta fadi sai ya ce mama amma sufiyanu a ishaq bin rahu yake cewa shi yana ganin sai hada guda biyu domin dai ga ruwa duk da cewa ruwan nan ya canza kala ya canza ɗanɗano ya canza sansano amma dai sunansa ruwa da aka duk da sunansa ruwa amma tun da ya rasa wasu abubuwa na halittar da ake so ruwa ya cika kafin ya yi tsarki to ai amfani da shi amma dai ya dora da taimama kuma na fata an gane قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتا وهو وهو قول من يقول wannan ra'ayi ne na malaman da suke cewa la yutawaddau bin nabiz ko wa qaulu man yaqulu la yutawaddau bin nabiz qaulin malaman da suka ce ba a iya yin alwala da ruwan tsimi a qarabu ila alkitab tafi kusa da littafin Allah wa ashbahu tafi kama da ayoyin alqur'ani tafi kama da littafin Allah لأن الله تعالى قال سبيل الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا da aka ruwan tsimi ba ruwa ba ne tunda kalarsa ta canza ɗanɗanansa ya canza da aka ya tashi daga ruwa gashi ma an ce tsimi da aka tunda aka ce juice ba ruwa ba ne ina fata an gane tunda aka ce soɓa rodo to kai ma ka ce soɓa rodo ko da ka yi idafa ka ce ruwan soɓarodo ka ga dai ka jingina shi zuwa ga wani abu daban in ka ce ai jinja ce da wuya ma ga mutum ya zo ya ce sai ce ba ni jinjan nan guda ɗaya ba zai ce ba ni ruwan jinja ba saboda gashi dai an haɗa sinadari an zuba jinja a ciki da haka ta tashi daga ruwa ya koma mai jinja ba za ka je siyan lemon kwalba a shago ka ce ba ni ruwan coca cola kawai kake mai ba ni coke ko a shi kenan kaga yanzu ya tashi daga ruwa ya koma mai kok haka ba za ka ɗauki kok yanzu hukuncin kok daban hukuncin ruwa daban na fata an gane da haka baka samu ruwa da haka sai zama za ka yi alwala ko tsarki babu kowane irin ruwa sai lemon kwalba ko juice wannan ba ruwa sunansa ba yanzu ka koma cikin hukuncin wato in ba ku samu ruwa ba fatayamma musa idan famallam an gane ko falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban annan matsalar ta fito ko babun fil madmadati min al-laban babun da yazo na kurkure baki min al-laban idan mutun ya sha nono mutun yayi alwala sai kuma ya sha nono to ya kurkure bakinsa qala haddathana qutaybatu qala haddathana al-laythu an uqayl an az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما قال وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستهباب ولم ير بعضهم ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن أبو عيسى الترمذي كتشوا قتيبة بن سعيد يا زنتد سوانا حديث shi kuma yake cewa laif ibn sa'ad kenan ya zantar da su wannan hadisin daga uqail uqail wato ibn khalid al'aili a gane ko? uqail wato an uqail ibn khalid al'aili an zuhuri shi kuma ce daga imamu zuhuri imamu zuhuri shi kuma daga ubaidillah ibn abdullah an ibn abbas na radiyallahu anhuma lillahi dan abbas allah ya kara yadda a gare su ya ce annan nabiya sallahu alaihi wasallama shariba labanan manzan allah sallahu alaihi wasallam ya sha nono fada abi ma'in ya ce a kawo ruwa famadmada ya kurkura bakinsa wa ƙala inna lahu da saman manzala ce saboda yana da maiko an gane ko yana da maiko da zai kama baki saboda ka yi alwala sai ka sha wani abu ko ka ci wani abu mai maiko ba lalle sai nono ɗin ba kamar yadda suka ce wannan yana nuna mustahabbancin kurkura baki daga dukkan abin da yake da maiko in ka ci duk abin da yake da mai to in za ka shiga cikin sallah sai ka kurkura bakinka to shin wannan kurkura bakin wajibi ne wasu malaman suka ce ba wajibi ba ne dalili suka ce an kuma samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha nono bai kurkura bakinsa ba to rashin kurkurewa sai ya nuna da inda inda ya ce a kurkure din wannan umarni ne alal istihbab da fata an gane shi yasa abu isa tirmidhi yake cewa wa fil babi an sahal ibn sa'd as-sa'idi a cikin wannan babin akwai hadithi da sahal ibn sa'adin sa'idi shi ma ya ruwaito wanda ibn maja ya fitar da shi da kuma ainihin wato ummi salama ita ma hadithinta ibn maja ya fitar da hadithinta kala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa wa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadithi ne wanda yake hasanun sahihun akhrajahu al-khamsa banda waɗannan khamsa sun fitar da wannan hadithin wa qad ra'a ba'd ahli al-ilm al-madmadata min al-laban wasu daga cikin malamai suna ganin in mutum ya sha nono ya kurkura bakinsa wa hadha indana imam tirmidhi ce wannan hukuncin na kurkura baki in an sha nono ko wani abu mai maiko indana a wurin mu alal istihbab kurkure bakin ba dole bane mustahabbi ne walam yara ba'dhum al madmadata min al laban shi sa wasu malaman ma ba sa ganin za a kurkura baki dan an sha nono kawai in ka sha nono ka shiga cikin sallar ka kawai ba sai ka kurkura bakin ka ba wayanda kuma suka ce a kurkure suka ce mustahabbi ne saboda annabi ya ce yana da maiko babu ma jaa fi karahiyati raddi salami ghaira mutawaddi babun fi karahati raddi salami ghaira mutawaddi babun da yazo na an hana mayar da sallama mutum ba shi da alwala saboda mai da sallama zikiri ne ambatan Allah sai da alwala ake so a ambaci Allah ana son in zaka ambaci Allah ya zama kana da alwala to sai aka yi maka sallama kuma ba ka da alwala to an karhanta mai da sallama قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي كنا ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري الكوفي عن سفيان الثوري عن الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول وقد فسر بعض أهل العلم ذلك وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب قال أبو عيسى وفي الباب عن مهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنزلة وعلقمة بن القفوى وجابر والبراء مام أبو عيسى الترمذي كتا نصر بن علي الجهضمي يا زنت دسوانا حديث دشيد محمد ابن بشار suka ce haddathana abu ahmad abu ahmad ya zantar da su wannan hadithin mai suna muhammad bin abdullahi zubairi al-kufi kenan shi kuma ya ji hadithin an sufyan al-thawri an al-dhahak shi kuma daga dhahak ibn uthman an nafi'in maula ibn umar kenan daga nafi' maula maula wato maula ne abdullahi dan umar shi kuma abdullahi dan umar yake cewa anna rajulan sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama wa huwa ya bolo alhali yana bawali falam ya rudda alai bai mayar masa da sallama ba a cikin wannan suka ce fihi dilalatun ala annal muslima fi hadhihi alhala la yastahiqqu jawaban wai wannan hadisi yana nuna cewa musulmi a irin wannan halin yana bawali ko yana gayidi wannan a irin wannan halin baya dacewa ya bada jawabi ko an masa sallama ya amsa wa hadha muttafaqun alai bainal ulama wannan gaba ɗaya muttafaqun alai bainal ulama suna ganin an karhanta wato yin sallama ga duk wanda ya shagaltu da biyan bukata an makaruhi ne kaga mutum ya shagaltu da biyan bukata ko yana bawali ko bayan gari kai masa sallama an gane ko yawwa amma idan ya gama biyan bukatarsa ya tashi to a nan babu karhanci saboda shi hadithin in ka kalle shi imam abu isa turmidi ya ce babin makaruhi ne mai da sallama babu alwala to amma nan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya yi masa sallama yana bawali bai bayan masa da sallama ba rashin alwala ne ya sa bai mai masa da sallama ba ko halin da yake ciki ne na biyan bukata da baya dacewa a yi masa sallama ya amsa halin da yake ciki ne ala abu isa abu isa turmidi yake ce haza hadithun hasanun sahihun wani hadithi ne wanda yake hasanun sahihun wa inna ma yi kurawa haza abin da ya sa aka karhanta wannan indana a wurinmu idza kana alal ghaid wal bawl idan mutum yana cikin wannan halin na gaidi ko bawali wa qad fassara ba'd ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai sun fassara wannan wa hadha ahsanu shay'in ruwiya fi hadha al-bab kuma wannan hadithin shine mafi kyawun abin da aka ruwaito a cikin wannan babi qala abu isa abu isa tilmidhi kita wa fil babi a cikin wannan babi an muhajir ibn qunfuz an samu hadisi daga muhajir ibn qunfuz wanda hadithin muhajir ibn qunfuz abu dawud ya ruwaito shi da imamun nasa'i da ibn maja dukkaninsu sun ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yayi bawali sai wani ya masa sallama bai mai masa da sallama ba bayan ya gama sai yake gaya masa cewa abin da ya sa ban mayan maka da sallama ba sabida ba ni da alwala to kaga da wannan sai ya nuna cewa rashin mai da sallamar me ya jawo shi rashin alwala ne an gane ko wa abdullahi bin hanzala ita kuma ruwayar abdullahi bin hanzala imam ahmad ya fitar da ita wa alqama ibn al-gafwa ruwayar alqama ita kuma al-imam at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir ya ruwaice ta wa jabir shi kuma jabir ruwayarsa ibn maja ya fitar da ita albara shi kuma tsabarani a cikin al-mu'jamul awsat ya fitar da wannan ruwaya ta ainihin wato albara ibn azib to yanzu kaga wannan yana nuna mana cewa ambatan Allah mustahabbi ne zamanto mutum zai ambaci Allah ya ambaci Allah yana da me yana da alwala sallama aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya hana mai maka da sallama saboda ba ni da alwala shi yasa bayan yayi sallama yayi alwala sai ya mai masa da sallama ce abin da yasa dazu kana kani mun sallama lokacin ba ni da alwala to shine abin da Abu Isa Tirmidhi ya kawo mana babu yace babu karaha karahata raddus salam gaira mutawaddi saboda amsa sallama ai abin nan ne zikiri ne to shi kuma zikiri an so ya zamanto mutum yana yin zikiri lokacin da yake da alwala na ba ta gane wannan magana a cikin sallah ne shi kuma magana cikin alwala ko yawa yana magana ne akan yin magana ana yin alwala sai ka gama sai ka mayar masa da sallama ai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halaye daban-daban an masa sallama bai amsa ba sai daga baya sai ya mai da sallama wani lokaci ya bayana abin da yasa ban mai da sallama ba saboda kaza ne ina fata an gane babu ma ja a fi su'uril kalb babin da yazo na bayanin hukuncin su'uril kalb wato ragowar abin da kare ya rage ma'ana kare ya sa baki a cikin abu ya fara ci to wannan abin da ya sa bakin ya zama su'ur domin ya zama shinge ko ragowar kare ko da abin yana da yawa ko da sa baki ya lasa sau ɗaya ko lasa sau biyu ko kuma ya ci sau ɗaya sau biyu wannan abin ya zama ragowar abin da kare ya rage to ina hukuncin shi yawon karen ko kuma abin da kare ya sa bakinsa a ciki ƙala haddathana sawwaro ibn abdullahi al'ambari ƙala haddathana al-mu'tamir bin sulaiman ƙala sami'tu ayyuba يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولق فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل أبو عيسى الترمذي كتشوى سوار ابن عبد الله الأنبري يا زنتد مو أن حديث شيكم المعتمر بن سليمان ني زنتد سو mu'tamir yake cewa sami'tu ayyub yace naji ayyuba yuhaddithu yana karantar da hadisin an muhammad bin sirin shi kuma yace ya karbi hadisin ne daga muhammad ibn sirin an abi huraira daga abi huraira radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace yughsalul ina ana wanke mazibi iza walaga fihil kalbu idan kare ya yi lallage a cikinsa ma'ana kare ya sa baki ya yi motsi da ɗan wato harshensa a ciki shine ake kira wuluk to inda kare ya sa baki ya lasa ya yi lallage a ciki to wannan mazubin za a wanke shi saba a marratin sau bakwai ula hunna biturab au ukura hunna biturab ula hunna au ukura hunna idan ya zamanto au nan shakkun minar rawi ne to wannan ba ba za a yi amfani da ita ba domin ruwayar ula hunna ta fi yawa sai suka ce za a rinjayar da ruwayar ula hunna akan ruwayar au ukura hunna idan kuma au wannan au ɗin daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam take suka ce littakhir an ba mutum zaɓi ko dai a na farkon ya sa ƙasa ko a na ƙarshen amma idan shakkar daga mai ruwaya ne to ruwayoyin sun fi zuwa da magana ulahunna kuma ulahunnan ya fi dacewa da ma'anar hadithin domin in ka ce ulahunna biturab kaga kenan sai ka fara zuba ƙasa ka wanke kwanan ka dirje shi sannan sai kuma ka biyo da wankewar har sau adadin in kuka ce okura hunna bi turab na ƙarshen to zai zamanto bayan ka wanke sau bakwai ka zuba ƙasa to sai ka kuma zuba ruwa kuma kaga ya zama na takwas kenan ina fata an gane shi yasa suka ce au din tana iyawa shakka ce daga rawi in shakka ce daga rawi sai a rinjayar da ruwa yadda ta zo mai yawa wadda babu shakka a ciki ula hunna kawai shikenan idan kuma auɗin daga annabi sallallahu alaihi wasallam take sai ya zama auɗin littakhir zabi ake ba mutum ko dai ya sa ƙasa a farkon ko kuma a ƙarshe ya sa ƙasa ina fata an gane wa idza walagat walagat fihi alhirra amma idan mage ta sa baki a cikin kwanan mutum ko mazubi gusila marra za a wanke wannan kwanan ne sau daya an gane ko wannan ruwayar wannan ziyada din wa'iza walagat fihil hirratu gusila marra wannan ruwaya ce mudraja laysat min alhadith ba ta cikin hadithin na fata an gane idiraji ne wato wato wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'd alfadhir ruwati tasalat kaman yanda al-imam al-bayquni yake fada wato idiraji shine a rawi in ya kawo hadithi wani lokaci sun ce idiraji in ya zama da kyakkyawar manufa da abin nan rawi yayi wannan babu matsala misali yakan kawo ko ya fassara wata kalma ko ya bayanin abin da hadisin yake nufi amma ba tare da wata alama da za ta nuna ma nan iya hadisin annabi ba ne nan kuma shine ƙarin bayanin rawi to wannan kalmar da rawi ya shigar cikin hadisi ita ake kira da idraj misali annabi sallallahu alaihi wasallama a hadithin abi huraira yace inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min athar alwudu an gane ko iyanan ne hadisin amma abu huraira sai ce fa man istata'a minkum an yudila gurratahu wa tahjilahu falyaf'al kai in ka zo karanta hadisin zaka dauka duk gaba ɗaya lafazin daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi kuma lafazin hadisin ka koma zaka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamah al'umma ta za a kira su ranar alqiyama gurran muhajjalin min atharil wudu za su zo suna haske da sheƙi na gurabun alwala to abu huraira dan ya kwadaitar da kai inganta alwala sai ce fa man istata aminkum an yudila gurratahu falyaf'al to wannan kaga karin bayani shi ake kira idraj rawi ne yayin karin bayani dan ka fahimci ma'anar hadisin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji kiran sallar bilal ku ci ku sha hatta yunadi yabna ummi maktum kar ku daina cin abinci da ramadan har sai kun ji kiran sallah na ibnu ummi maktum a ruwaya sai aka ce wa kana rajulun a'ama la yunadi hatta yuqala asbahata asbahata wannan duk idraji shi annabi cewa in kun ji kiran sallah farko daga bilal lokacin sahur ne ku ci gaba da cin abinci amma in kuka ji kiran ibnu ummi maktum to kiran sallah na mukta wato alfijir yake to kenan sai ku dakata da cin abinci to sai rawun hadisin yake so ya gaya ma waye ibn ummi maktum sai ce ai shi cikin sahabbai wani mutum ne makaho an gane rajulun a'ama baya kiran sallah har sai an tabbatar masa an ce kai asuba ta yi asuba ta yi kaga duk wannan karin bayanin idraj kenan wannan duk misali ne suna nan da yawa za a gani wannan shi kira idraj dan haka wannan cewa wa idza walagat fihi al-hirratu gusila marra wannan sun ce ba ta cikin lafazin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam na idza yugsalu al-ina'u kai idza walaga fihi al-kalbu sab'a marratin ulahunna bitura mafhum قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي كتاب ونن حديثي حسن صحيح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ونن شيني قول إمام الشافعي إمام أحمد dukkaninsu sun tafi akan za a wajabcin wanke kwano ko mazubi har sau bakwai idan kare ya sa baki a ciki daga cikin sahabbai akwai ibn abbas wannan shine ra'ayinsa akwai urwa ibn zubair akwai muhammad ibn sirin akwai Tawus ibn Kaisan al-Yamani akwai Amr ibn Dinar akwai al-Imam al-Auza'i akwai Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad Ishaq bin Rahuya Abu Thawr Abu Ubaid Dawud az-Zahidi waɗannan dukkanin su sun tafi akan cewa wajibi ne saboda akwai wanda suka ce to shin wankewa har sau bakwai din wajibi ne ko kuma mustahabbi ne to waɗannan da kaji an jero tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai da atba'u tabi'in duk sun tafi akan wannan wanke kwanan in kare ya sa baki a cikinsa sau bakwai wajibi ne wasu suka ce a in an wanke sau uku ya wadatar suka ce saboda rawin hadisin abu huraira ya yi amfani da wannan lafazin cewa a wanke in kare ya sa baki a wanke kwano sau uku to nan ma malamai suka yi ta tattaunawa a kai shin in har ya tabbata abu huraira rawin hadisin ya ce a wanke kwano sau uku kenan wannan ya nuna cewa wancan sau bakwai din ko dai wannan riwayar sau ukun ta shafe wancan sau bakwai din to da aka bincika aka tattauna sai a ga wannan maganar ta sau bakwai ita ce tafi inganci hadithai sun zo a kanta da aka wanke kwanan sau bakwai sannan sai suka ce to shi wanke kwanan linnazafa ne ko litta'abbut shin ibada ne wankewa sau bakwai ko kuma tsafta in tsafta ne in an wanke sau adadi biyu uku ya wadatar in kuma litta'abbud ne to sai an wanke har sau bakwai ɗaya kenan sannan shin sai an sa ƙasa ko kuma za a yi amfani da kilin ko biba ina fata an gane ko omo ko dukkan wani detergent za a iya amfani da shi nan ma wasu malaman suka ce in dan tsafta ne za a iya amfani da wani sinadarin ba sai ƙasa ba wasu malaman suka ce kamar yadda in ban manta ba a mai taudihul ahkam da ya shirin bulugul maram yake cewa an yi bincike irin na zamani an tabbatar a cikin yawon kare a wata kwayar cuta ko wata bakteriya wanda sinadarin da ke kashe wannan bakteriya din kasa ne sai wannan ya sake tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka dan ka sa sabulu ko omo ko duk abin da ka sa ka wanke wannan kwayar cutar bata mutu ba har sai ka sa kasa shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ulahunna biturab amin wannan hadisi imam malik ya ruwaito shi imam ahmad imam abu daud imam an-nasa'i ibn majah dukkaninsu sun ruwaito wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kare ya sa baki a cikin mazubi to sai an wanke wannan kwano har sau bakwai mafhum babu ma ja a fi su'uril hirra babin da ya zo na bayanin ragowar wato kyanwa abin da kyanwa ta sa baki ta rage shin shi ma yana da hukunci irin na kare قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن هميدة بنت عبيد ابن رفاعة عن كبشة بنت كعب بنت كعب بن مالك وكان عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات وقد روى بعضهم عن مالك وكان عند أبي قتادة والصحيح ابن أبي قتادة قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤول الحرة بأسا وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ولم يأت به أحد أتم من مالك abu isa tirmidhi yake cewa ishaq ibn musa al-ansari ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma yake cewa ma'an ma'anu ibn isa ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yake cewa malik dan anas ya zantar da su hadithin daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha daga humaida binti ubaidin ibn rifa'a daga kafsha binti ka'ab bin malikin wa kana da inda ibn abi qatada tana auren ɗan katada an gane haris ibn rabi'i al'ansari kenan to tana auren ɗansa shi abi katada anna aba katada ta dakhala alaiha kafsha take cewa abu katada haris ibn rabi'i al'ansari ya shigo wajenta ƙala ta ce fasakabtu lahu wadu'an sai na zuba masa ruwan alwala alwadu bi fatihil waw alma'u alladhi yutawaddau bihi an gane ko in kai wa wawun din fataha kace alwadu ruwan alwala kenan in kuma kai masa dhamma kace alwudu alwalad da kanta kenan tace sai na zuba masa ruwan alwala qala tace ina zuwa mai ruwan alwala faja'ad hirratun sai ga kyanwa mage kenan tazo tashrabu tana so ta sha wannan ruwan da na zuba masa fa asgala hal ina sai naga ya karkata mata wannan mazubin ya karkata hatta sharibat har sai da magen nan ta sha qalar kafsha kafsha tace fara'ani anzuru ilai sai yaga ina ta kallansa nazar al munkir aw al muta'ajjib ko dai kallo irin na mai inkari ko kallo irin na mai mamaki faƙala sai ya ɗauki kallon irin na mamaki ne sai ce a ta'ajabi na ya binta akhi ya ce yake ‘yar ɗan uwana kina mamaki ne kin ga abin mamaki na karkata ruwa mage ta sha faƙultu na'am sai na ce gaskiya na yi mamaki ƙal sai ya ce da ita inna rasulallah sallahu alaihi wasallama ƙala ai manzan allah sallahu alaihi wasallama ya ce inna ha laysat bi najasin ai ta mage ba najasa bace inna ma hiya min ad-dawafina alaikum ai ita mage tana daga cikin masu kai kawo a tsakankaninku aw ad-dawafat shi ma shakka ce ta shi rawi inna ma hiya min ad-dawafina alaikum aw min ad-dawafat alaikum tana daga cikin masu kai kawo shi yasa al-imam al-baghawi yake cewa yana iya yiwa an kamanta ta ɗawafina wato bilmamalik wato an fassara ta kamar da an kamanta ta da almamalik ɗawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd ko wato wato masu hidima masu su shiga su fito su shiga su fito in kana da bawa ko mai hidima a gida za ga ya shiga can aike shi can ya ɗauko abu kaza yana ta yi ko to ita ma mage kamar haka take yanda bawa yake sakewa a cikin gida da ta kai kawo saboda hidimar da yake a gidan to ita ma mage haka take ta kai kawo ta shiga can ta shiga can ta shiga can tana mu'amala cikin jama'a sosai so in aka ce najasa ce zai zama akwai mushakka wajen ta taba mutum wajen ta sa baki cikin ruwa da sauran abubuwa irin wannan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita tana daga cikin at-tawafat ko kuma tana daga cikin waɗanda ainihin wato suke zagaye a cikin ku dan wato neman taimako na biyan bukata da haka kamar yadda kullun cikin almajiri wannan ya shigo wannan ya fita wannan ya shigo ya ce a taimake shi wannan ya dawo wannan to haka ita ma mage take da kai kawo da zirga zirga a cikin ku da haka ba najasa bace ina fata an gane wa qad rawa ba'dhum an malikin wa kanat inda abi qatada وقد روى بعضهم wasu daga cikin malamai sun ruwaito wannan hadithin an malik daga imam malik wa kana da inda abi qatada ita kafsha ta kasance tana auren abi qatada was sahihu amma zance mafi inganci ba qatada take aure ba ba abu qatada take aure ba ibnu abi qatada shi ɗansa take aure ba shi ba qala wa fil babi ana aisha cikin wannan babi an samu hadisi wanda nana Aisha ta ruwaito hadisi mai kama da irin wannan ko lafzan ko lafzan wa ma'anan wanda Imam Abu Dawud ya kawo wannan lafazin ko ruwayar nana Aisha wa Abi Huraira haka Imam Abu Huraira shi ma radiyallahu anhu ya ruwaito wannan hadisin wanda Ad-Darqutni ya fitar da ruwayar sa qala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi ya ce hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne hasanun sahihun Imam Malik ya ya ruwaito wannan hadisin da Imam Ahmad Imam Abu Dawud إمام النسائي ابن ماجة الدارمي ابن خزيمة ابن هبان الحاكم أبو عبد الله النسابوري الدار قطني وأن دكا نسسر رويت وأن حديثنا شنوا انتصابا كي أتكروا وابي زمن جسابا نابتان غاني وهو قول أكثر العلماء كما تشوى يوم ما جبا نجسابني wannan shine kaulin mafi yawan malamai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su mithl shafi'i kamar imamu shafi'i wa ahmad wa ishaq da imam wato ahmad da ishaq bin rahuya dukkan waɗannan malamai lam yarau bi su'uril bi su'uril hirrati basan ba sa ganin wani laifi a yawon mage ko abinda mage ta rage wa hadha ahsanu shay'in ruwiya fi hadha al-bab wannan shine mafi kyawun abin da aka ruwaito a cikin wannan babi wa qad jawwada malikun hadha alhadith imam malik ya jawwada wannan hadith ya ce hadithi ne mai kyau an ishaq ibn abdullah ya ruwaice shi daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha wa lam ya'ti bihi ahadun atamma min malik babu wani rawi da ya kawo hadithin cikakke kamar imam malik babu ma ja'a fil masih al-qufayn lokaci yayi to an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tsaya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh